الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata tara ga watan uku shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya muna zama na hudu darasi na hudu kenan aya ta goma sha bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul muminun wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na sheik jafar mahmud adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون
Allah madaukin sarki yake cewa walaqad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa hakika mun halitta a saman ku sammai guda bakwai sab'a tara'iqa ana nufin sab'a samawat um, wa makunna anil khalqi ghafilin Allah ce mun kasance ba dangane da halitta halittar da muka yi ba mu zamanto gafalallu ba abinda ake nufi kunna lahum hafizina min an tasquta sama alaihim mun kasance masu kiyayewa masu kulawa da halittar mu ba mu bar sama ta rikito ta fado a kansu ba fatolikahum ballantana saman ta halakar da su kamar yadda Allah ya ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi izni Allah shi ya rike wato sama gam ya hana ta ta fado ta wato wato wato ta rikito akan mutane dan haka Allah ba gafalalle bane ai ma taraknahum sudan bi ghairi amrin wa nahi ba mu bar halitta haka kara zube ba tare da umarni da hani ba kuma ba mu zamanto gafalallu ba da muka yi halittar sammai mun rike samman muka hana su fado musu muka rike rana muka hana ta fado musu muka rike wata muka hana ya fado musu da taurari baki daya Allah tabaraka wata'ala shine ya halicci sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai tibakan kamar yadda ya faɗa alam tara kaifa khalaqa Allahu wato sab'a samawatin tibaqa kaga shine walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa ana nufin sammai sammai guda guda bakwai Allah tabaraka taala shi ya halice su ba wani wanda ya halice su in ba shi ba to menene yasa aka ce tara'iqa maimakon a ce saba a samawat an ce tara'iƙa ne abinda ake nufi wato jam'u tariƙa tara'iƙa jam'u tariƙa jam'i ne na tariƙa ana nufin asamawatu saba an ce da su tara'iƙa ne saboda kowace sama tana kan wata duk abin da yake wani kan wani to ana ce da shi tara'iƙa ita saman ba a jere suke a baji haka ba sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ma'ana wata kan wata don a nuna mana haka tsarin halittar yake shi sa ya ce ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق sammai guda bakwai wata tana kan wata larabawa sukan ce wato duk wani abin da yake wani kan wani ana ce da shi tara'iq kullu shay'in fawqa shay ana ce da shi tariqa duk wani abin da yake kan wani kan wani ana ce da shi tariqa ana nufin wato matruka kenan an ciro ne daga wato kamar yadda ake cewa mutum fulanun tarakan na'ala taraka an na'ala wani ya sa takalmi gan ya zura takalmi kafarsa tana kan wani bangare na takalmin kuma wani bangaren takalmin kuma yana kan kafarsa kaga wani kan wani kenan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa kenan wannan kauli na farko kenan wasu suka ce an ce saba'a tara'iqa mu muka halicci sammai guda bakwai tunda tara'iq din jam'i ne na tariqa samman nan ashe hanyoyi ne na mala'iku inda suke zurubtu zuwa da dawowa saboda hanyoyi ne na mala'iku shi yasa ake cewa saba'a tara'iq saboda mala'iku suna shiga su je su dawo liyanna turuqul mala'ika fi nuzuli wal uruj a wajen ainihin wato hawa da sauka wannan fassara ta biyu kenan um ai wa laqad khalaqna fawqakum ayyuhan nas mun halitta saman ku ya ku waɗannan mutane sab'a samawacin ba'dha fawqa ba'd wama kunna a lokacin da muka halicce su ko kuma ba mu kasancewa a kowane lokaci anil khalqi ghafilina wato masu gafala da barin halittar mu bal nahnu ma'ahum bi qudratina muna tare da halittar mu da ikon mu da kulawar mu da lura da su nudabbiru lahum umura ma'ashihim mu ne muke tsara musu al'amuran wato rayuwarsu gabaki daya muke sauƙaƙa musu muke sauƙa musu rayuwa kuma muke ba su dama su aikata abin da muka so mu hana su kuma abin da ba masu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin sai muka saukar da ruwa wato daga sama yace anzalna lakum ayyuhan nasu bi qudratina wa rahmatina ma'an biqadar mun saukan muku da kudran mu da ikon mu ruwa wato biqadar ana nufin wato a bisa wani mikidari muayyani shine biqadar a bisa wani gwargwado don ku duk ruwan da Allah zai saukar yana da iyaka in ya saukan muku da yawa sai halakar da ku gaba daya da ba dan Allah yana saukar da ruwa bai kadarin bane ai da duk sai mun halaka ai to amma wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin ai bi qadarin muayyanin ta yanda bai zai zama ruwan dubana ba ya zo ya ainihin wato nutsar da ku gaba ki daya kuma bai zai zama kaɗan ba don kada fari da yunwa da mutuwa ta same ku saboda rashin ruwan da Allah bai saukar da yawa ba to sai saukar da shi bai kadar aunawa yake kenan duk ruwan da Allah yake saukarwa sai ya sa an auna shi bi taqdirin munasibin li jalbil manafi wa daf'il madar an kadarta shi an iyakance shi da ya dace ta hanyar wato yadda zai mana amfani kuma ya kawar mana da duk abin da zai iya cutar da mu Allah ya ce a wata ayar wa manu na zilhu illa bi ƙadarin ma'alum faskan nahu fil ard wannan ruwa wato da muka saukar da shi daga sama ay hadal ma alladhi anzalnahu min as-sama'i bi taqdirin mu'ayyanin minna taqtadhihi hikmatuna ja'alnahu sakinan faskannahu fil ardi sai muka zaunar da shi a bayan ƙasa na'am ka duba sama za ta saki ruwa ƙasa ta jike sai kuma Allah ce ƙasa ki riƙe ruwa dabbobinsu su sha tsuntsayensu su sha mutanensu su sha ruwan nan iya tsawon damana haka zai ta gudu a yanzu da nake gaya maka mun kusan sati biyu ko uku ba a ruwan sama ba amma har yanzu akwai inda ruwan sama yake ta gudu bai gama tafiya inda za shi ba yi tabin gidaje da ƙauyuka da garuruka askannahu fil ardi din kenan yana tafiya ya kai inda ya kamata ya kai koguna su sha su yi ambaliya su ƙoshi kifaye su sha su hayayyafa namun daji su sha tsuntsaye su sha mutane ma su je su yi ta ɗiba a yi ta amfani da shi wani ruwan shekara yake hadda mana ta dawo bai kare ba shine fa askanna fil ardi sai muka zaunar da shi asbatnahu kenan muka tabbatar da shi wato a bayan kasa mu ja'alnahu mustaqirran fil ardi litan'amu bihi an tariqi istikhrajihi min al abari dan ku amfana da ruwan ta yanda za ku rinka fitar da shi daga rijiyoyi askannahu fil ardi nan bayan wanda aka rike shi ƙasa ta bar muku shi kuke ɗiba da ku da dabbobinku da tsuntsayenku to akwai wanda kuma fa yake shiga cikin ƙasa askan nahu fil ard muna shigar da shi cikin ƙasa saboda mai ƙasa ta sha ta ƙoshi duk inda ya tafi in kun tona rijiya kuma wannan ruwan da ya taho daga sama ya yi ƙasa kuma sai ku da ɗebo shi a rijiya ku ɗebo shi daga ainihin bohol ɗin ku wani gurin ma haka kawai in ƙasar ta sha ta sha ta ƙoshi kawai sai rinka bulbula kawai kana tonawa gajeren tono kawai sai ga ruwa yana ta mai yana ta bulbula da hanyoyin da ake dan adam yake iya samun ruwa da yawa wannan wato a yana nuna mana cewa akwai a almiya aljaufiya ake cewa maujudatun fil ard wannan ƙasa da duk inda kaga ƙasa to akwai almiyahul jawfiyya almiyahul jaw almiyahu aljaufiya ana nufin ruwa da yake cikin ƙasa Allah ne ya ajiye ruwan ya san ƙadarinsa ya san yawansa kuma ya san hikimar da ta sa ya rike ruwa amma kai yanzu a idanka ba za ka gani ba amma Allah sai ba wa ɗan adam basira da hikimar da yanzu akwai na'urar da idan ka zo ɗan ƙarfe ne haka kawai aka yi shi in ka gindaya shi ka ajiye shi a nan gurin kawai mita za ta nuna ma akwai ruwa a nan a nan gurin daga nan zuwa mita 50 60 70 wayewa da sauransu akwai ruwa kuma zai gaya maka ruwan in an tone shi ma ba lalle ya kare ba idan ruwan ba mai yawa ba ne zai ce ma akwai ruwa amma ga iya kadarin da ake ganin wato rijiyar za ta iya zama dan karafuna ne kawai za a zo aji dan a nuna maka cewa lalle allah karim rahim ne halittu da suke cikin wannan ƙasa ɗin suna amfanuwa da almiyahul jawfiya ɗin wannan ruwa wato da yake cikin batinul ardi kenan almiyahul jawfiya mustamaddatun min almiyah annazilatu min as-sama' kenan min as-sahab an samu almiyahu aljawfiya ne wato daga daga ruwan da ya sauko daga sama ya zama ruwan sama duk inda ka ga ruwa a ƙasa to na sama ne wani zai ce to ai wata ƙasar ba a ruwan sama eh duk da wata ƙasar ba a ruwan sama amma akwai alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa ai yanda ka san wato ruwa yana gudu a saman ƙasa haka ruwa yake gudu a ƙasan ƙasa ita ƙasa zuƙa take a can ƙasanta zuƙa take tana ja tana ja tana ja za ta iya zuƙo ruwan da yake kilomita miliyan ɗari ma ta zuƙo shi ta taho da shi shi yasa za ga wasu ƙasashen ba a ruwan sama amma kuma an tona rijiya an samu to wannan su ne almiyahu aljawfiyya almustamadda min alma annazil ko almiya annazila min sahab wanda aka samo shi daga ruwan da ya sauko daga sama an tariqil matar wannan yana nuna mana wato a ƙudurar Allah kuma irin wannan bayani da ƙur'ani da ya ce fa'askan nahu fil ardi din a annazariyatul ilmiya alhadisa wato findings na zamani sciences da bincike na zamani ya tabbatar da wannan shekaru ɗaruruka da suka wuce cewa fa lallai ƙasa tana amfanuwa ne da ruwan sama wanda yake saukowa kamar yadda alkur'ani ya bayani alkur'ani ya tabbatar da haka ilimi na zamani ya zo ya tabbatar da ainihin wato haka wasu suna cewa almiyahu aljaufiya wannan ruwa na cikin ƙasa la alaƙata laha bilmiyah annazila alal ard an tariqil matar wai ba shi da alaƙa wato a da ruwan da yake sau ruwan da yake saukowa daga sama To amma dai abinda bincike tabbatar akwai alaƙa kwarai da gaske wa inna ala zahabin bihi da qadirun wannan bayanin ne li mazharin min mazahir qudrati ta'ala ana mana bayanin wato kudurar Allah ikon Allah ta'ala da tausayin Allah da rahamarsa bi ibadihi da bayansa lalle mu in mun ga dama masu iya tafiyar da wannan ruwa ne masu iko ne inji Allah sai mu wa inna ala zahabin bihi laqadiruna masu iko ne mu tafiyar da wannan ruwa allazi askannahu fi batinil ardi kenan wannan ruwa da muka ajiye shi a cikin ƙasa ko ruwan da muka bar shi kuna ɗiba a bayan ƙasa dabbobinku suna sha wa inna ala zahabin bihi laqadiruna mu dinnan masu iko ne wallahi mu tafiyar da shi ku neme shi ku rasa ku nemi ruwan kogi duk ya kare koguna su bushe karkab ku yi ta tona rijiyoyin ku rasa ruwan ya zo ya ta tsotsewa ga baki daya fala tastati'una al-wusula ilayhi ba ku isa ku iso ruwan ba ƙasa za ta ɗebe ita ma ta ce ta ɗauka shikenan alat abubuwan tono da za ku yi amfani da shi bai isa ya je ya riske wannan ruwa ba saboda ƙudurar Allah ta hana a kai gare shi to amma ba mu yi haka ba saboda me rahmatan bikum wa shafaqatan alaikum tausayinku da jin kayinku ku gode mana akan ni'imomin mu inji Allah kuma ku sanya waɗannan ni'imomi da muka ba ku wato a wuraren da suka dace ingantattu um, Allah ya ce wato wa inna ala zahabin bihi mu dangane da tafiyar da shi shiwa shi wannan ruwa da muka ajiye muku shi ɗin mu masu iko ne kowace hanya kuma in muka ga dama za mu iya tafiyar da shi ba wanda ya isa ya tuhumci Allah ko kuma ita halittar ba ta isa ta ƙi ba yayin da Allah ya ce zai tafiyar da ita Allah ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in faman ya atikun bi ma'in ma'in to ashe wannan yana nuna mana dole ne mu rinka tuna kudurar Allah da ƙarfin ikonsa da ba mu ruwa muke sha kuma muke tonawa a rijiyoyi Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i na'am
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
الله يا بياني دنغني دوانا رواه ديكي سوكروا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض شيني كي قال فسر منا فأسكناه في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه الله يسكر وادق سما ƙasa ta tsotse wannan ruwa kuma a zo a yi shuka a bayan ƙasa da rani kuma a daɗa tonan rijiya a daga tsotso wannan ruwa da ƙasa ta shanye kuma ita wannan tsiro ta sha wannan ruwan idan aka zuba wannan ruwa wannan tsiron kuma ƙasar ta daɗa shanyewa ta yi sanyi ta fitar da tsiro kuma ruwa ya daɗa komawa in kun lura cycle ne ke rotate ne ke yi ruwa Allah ya saukar da shi kun sha kun yi amfani kun yi gumi ya zuba a ƙasa kun yi fitsari ya daɗa zuba a ƙasa ya daɗa tafiya ƙasa ta tace shi ya koma sannan ku daɗa ɗebo shi a rijiya ko a bohol ko ma a meye ko a sa muku a roba ko a sa muku a leda wai fiwa wata wai fa wace ce ruwan roba duk dai shi ne ku sha ku daɗa yin fitsarin sai daɗa tafiya wanda gangan jikin ku ya amfana da shi ya zama gumi ya fita Allah yana nuna ƙudurarsa a cikin wannan kadai a fara'aitumul ma'a alladhi tashrabuna a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun wai ba ku ga ruwan da kuke sha ba ku ne kuka saukar da shi daga girgije ko mu ne muka saukar da shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah ya daɗa bayanin wato wata ni'imar tasa wacce take da alaƙa da saukar da ruwan ya ce fa an sha'ana lakum bihi jannatin muka farar muku muka rayar muku an sha'ana muka farar muku muka rayar muku muka kirkirar muku jannatin bihi da wannan ruwa gonaki min nakhilin na dabinai kuka yi ta bayin dabino da wannan ruwan wa anab da inabi kuka yi ta bayi ku samu dabino da ruwan da muka saukar ku samu inabi da ruwan da kuka saukar ku samu gero ku samu dawa ku samu masara ku samu maiwa ku samu kabewa ku samu kubewa ku samu dinya ku samu kwakwa ku samu duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya da ruwan sama ne ko ba a musu bayi ba akwai bishiyoyin da ba a musu bayi amma sai Allah ya ba su jijiyoyin da suke bin ruwan suna bin ruwan jijiya an kaga bishiya tana da jijiya tana yawo ai sanyi take nema Allah sai ya bata wani irin yanayi da in jijiyar ta tafi ta samu wannan sanyin sai ta rinka zuƙo ruwa a duk inda yake kuma din nisan shi ta yadda idan da za ka zo ka balle jijiyan ka karya ta sai ka ganta a jike kai yanzu in za ka sha ruwan sai zahirinsa za ka sha kai kai kwankwaɗi zahirinsa ko haka ne to ita kun bishiya kawai sanyi take bukata in dai wurin da sanyi me ya jika wurin ruwa ne to wannan jijiyoyin sinadarin da Allah ya halice su su kuma yadda suke kawai duk inda ruwa yake suna kwanciya to zai rinka zuwa musu suna tsotson suna bawa bishiyar ita kuma tana fitar da abin nan sai ka zo ka ciri ɗan itace ka fasa cikinsa ka ga ruwa duba kwakwa duba kwakwa da jijiyarta ta zuƙo wannan ruwa ya yi tafiya ya yi tafiya ya yi tafiya ji har can aka yi kwakwar kuma aka yi ta ƙaro ruwan aka yi ta ƙaro ruwan har aka tara kai kanka ka fasa kwakwan kuma ka zo ka sha ruwan kwakwa Allahu akbar Allahu akbar duka wannan in yana nuna mana wani abu yana nuna mana akwai wani ubangiji da ya zama wajibi mu bauta masa وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب أي من سبر مكو سبو دا دليل سوكر وانسمد إنن من سبر مكو دا قونكي بساتين متنوعة قونكي كلا كلا والسنة دبيني والسنة إنبي والسنة دبينن دا إنبي nan dabino da inabi ma aka faɗa don shi suke amfani da shi a wancan lokacin amma yanzu ka zo ga gonaki kala-kala gonar masara gonar dawa gonar gero gonar alkama gonar shinkafa gonar tattasai gonar tumatir gonar yalo gonar ayaba gonar abarba gonar kaza gonar kaza amfani duka ba su isa su rayuwa ruwa ba ko dai na sama ko a zuko kaga wannan in yana nuna wani abu yana nuna mana lalle Allah yana da hanyoyi dubun dubata da yake kula da mu lakum fiha fawakihu kathira lakum ai kuna da fi tilkal jannati a cikin waɗannan gonakai fawakihu kathira wato ababe na jin da wato marmari shine fawakih jam'i ne na fakiha wanda tatalazzazuna biha fi ma'akalikum wanda za ku ji daɗi wajen cin ku kayan marmari ka ci abinci ka ƙoshi kuma a zo a yanka maka lemo da ayaba ka ɗora fawake ai lemo da ayaba ba ba wai ana cin sa a matsayin abincin yunwa bane kayan marmari ne ka ci nama ka ƙoshi sai ka ce kuma a yanka maka gwanda ka bi a kai fawake ka shaƙe jakarka ka yi nak kuma ka ce a yanka mun tufa a yanka ma kaloda ba damuwa fawake ka sha ɗinya ka ci kanya in ka sha iska ka sha rake ko ba ka bane a yanka ma ka sha ka yi tsanti gaba-gaba wai wani mai mazar kwaila ne wai mai kifi ka yana sai da kifi a faranti ana ba da labari sai kifi a sai kifi suya kifi suya kifi sai ya tsaya ya sai rake wajen mai rake shi rake yana da wani sirri ne na daban aka yanka aka yanka masa rake kifi ba yake sayarwa ya jiye farantin kifin nan ya fara bara raken nan ya ga lokaci zai kure bai gama shan raken ba ya rike farantin da hannu ɗaya ya rike rakensa da hannu ɗaya yana tafiya yana ɓantar rake sai aka ji yana sai rake a sai rake zaƙi rake zaƙi rake amma kuma ya manta gaba daya amma ba hannunsa kifi ne ba kawai za ka jira zaƙi rake zaƙi rake nawa nawa ya ce gaba gaba wai kudin rake haka tambaye shi wai gaba gaba ta ga wannan rake an yayi ai an samu wani bawan Allah yana shan rake yana zaune ya rike yana shan rake yana shan rake ya ce ai ana ɗaukar sa'awa ya ce ai da mutanen najeriya sun rike rake da ba su faɗa halin yunwa ba ya sha rake ya masa karo sosai haka rake yake sai ya fidda kai daga hayyacinka kai ta bayanai waɗanda ake da bukata yasa galiban a wasu wuraren in za a yi mitin sai a je a yanko rake in za a yi mitin ana so a samu bayanai ana cikin mitin sai a yayyanka rake a bayar a ce a ci gaba da mitin to kwakwalwa ta fi amai ta rinka fitar da bayanai da ake su akwai abubuwa na kayan marmari da yawa abin sha'awa wallahi mu nan malam bamu da kayan marmari ko ba mu san da su ba mu damu da su ba amma in ka je kasashen larabawa wallahi malam sai ka ga wani abun kawo da tuma yan ciye-ciyen waɗannan abubuwan kawai ya ishe kama ka rayu amma mu kullun dare sai an tuka maka tuwo sai ka ce gafiya kullun ga dumame ba fashi amma su suna da abubuwa malam ya'yan itatuwan nan kala kala inabi ne tufa ne wane ne ganyaye ne menene su gwandan nan su lemo ne su ayaban nan su abarba ne ko yaushe akwai zuwa kawai za ka yi shago malam kawai ka tsantsanta ka je ka dora a kilo kawai ka ba da kudin ka zo a gyara ma shi yasa kake ganin su jaja kir han wato jikinsu hankalinsu a kwance ba wai nama ne suke ci ba wallahi wannan kayan marmarin ne da suke kula da shi in an zo yi musu abinci miya sai ga an hada ta da ganyaye kala kala da wannan mai kanshi da wannan da wannan da wannan sai ga ya baka wani test na daban amma mufa ga ƙasan noman amma wallahi da yawa idan an yi shiri a cire shi a tafi da shi a kai shi wani wurare amma su in kaje shago ne guda zaga duk kayan marmari ne a ciki duk yayan itatuwa ne a ciki su fasa dabur ne su wace ce su menene ga su nan malam masha Allah tabarakallah wanda in ka sha ka sha ka sha sai ka ji kana cikin gamsuwa ya ƙara maka lafiya ya wanke maka ciki ya kyautata maka garkuwar gangan jikinka don is natural ku yanzu duk abin da yasa ake ta baku waɗannan lemukan kuke sha sai a maka lemu lemon gwangwani sai a sa hoton lemo ja ƙarya suke ba lemo ba ne ruwa ne wallahi da suga da jawa duk wanda ya je sha wani lemo ya ga an sa wani fanta sai ga an sa le- a hoton lemo ina za su samu lemon da za su samu ka ɗauka lemo suke matsewa suke zuba ba lemo ba ne ruwa ne kuran ruwa ne ake zuba a danna masa suga sai a ɗauko jawa a sa ka je ka je kai ta ɗibansa kana wani ƙaƙa wallahi malam ka tara wa kanka guba da bala'i ka sha wani ka sha coca cola ka sha pepsi ka sha wani ne ka sha mai duk waɗannan lemuka kala kala kala sai kaga an jera subhanallah a jikin gwangwani ne sai ka an sa fruits fruits gwanda abarba ayaba wallahi duk ƙarya suke ba haka ba ne malam abdulsalam yaya haka ne ko yawwa to to to ku- ku lura kada mutum ya yaudari kansa ka je ka bada kuɗin ka dan sayan mu wannan mai hoton gwanda gwanda mai hoton abarba abarban nan ruwa ne kurin da flavor ana sa taste din abarba ne ka ji ko taste din gwandar ka ji kar ka dauka wai zuwa suke su ɗebo gwanda su matsi ba duka bane ana samun original din kaɗan ba da yawa ba kamar yadda wasu kasashen za ga an samu mangoro pure mangoro ne da gaske ma'aikata ce wadda mangwaron suke zuwa su matse shi su tace mangwaron na gaske ba wai ba wai flavor din mangwaron ba ana samu kaɗan amma munan gaskiya galiban ba mu da shi a nan ake yin su a a inugu anacha ake lodo su ake kawo muku ka je ka duba ka gani amma da akwai da muna amfani da na na ubangijin da ya mana ya ka gani da mun huta kuma mu ma nan din fa kasashen mu duk suna yi kawai ba ma noma ne kwanan nan naje gona naje ta bunkuri na zo zan dawo na tsaya na ga wani lemo sai na tsaya zan saye shi ya burge ni lemon nan na tsaya na saya na ce ka ya yanka min guda ɗaya na abu na fara bugawa tukuntun daga na ce ka ya ce malam ya kaji ne na ce ai ba magana ya ce to a nan baya na aka noma shi na ce yanzu a garin na aka yi ce wallahi gona ce guda iya ganin ka na ce yanzu ashe kasar mu za ta yi wannan lemon yi kai wani kuma aka kawo shi kore shar bayansa amma aka yanka zaƙinsa ya isa kuma duk namu ne amma nan muna zaune ba za mu noma lemon ba ba za mu yi ayaban ba muna jira a kawo mana daga ibadan a kawo mana daga akure a kawo mana daga inugu a kawo mana daga kaza a kawo mana daga kaza ba ma yi kaji ba yanzu duba duba daidai kaji da ke mafi majoratin kaji kaji na turawa ɗin nan da ake gawa majoratin ko in ce maka kwan kaji ba na ce ma kwan kaji galiban da kudu ake gawa su malam duba dajin da muke da shi duba daji iya ganinka duba ruwa duba kaza amma yau wai bahaushen arewa wai bai iya noman kaji ba wanda mu ne fa aka san mu da kajin asali amma yanzu daga gonar obasanjo ake kawo yau ta kila kwanda ka ci ma jiya na gonar ce masu kudin ka me suke yi ina amfanin arziki da allah ya sauka muku da ruwan sama da- da koguna da tekuna ina amfani babu babu fikirar haka ake zuwa aje a kwaso su a musu allurai a kawo mana mutan nada muna ci kifi ba ma iya noma sai dai aje a ɗebo na teku a sa masa wane ne magunguna ya shekara biyu a hanya kafin ya zo mana shekara biyu tun da aka ciro shi ba ka shekara biyu yana hanya yana cikin tirela yana cikin firij a kawo mana a sai kifi a sai kifi a ɗauka aje a yanka maka rabi magani rabi namaki amma ga ruwa muna da shi kududdufa yadda muke da su a cikin gari wallahi sun ishe mu yi noman kifin da za mu ci a kano allah sai dan ba ya tsari ba da gonaki da muke da shi in ka zuba kifin nan kana noma shi duk ina muku bayani ne akan arziki da allah ya zuba mana a bayan ƙasa ta dalilin ruwa duk waɗannan abubuwan da ruwa ake samun su ga noman nan da muke sakaci akwai albarka a cikin noma lissafin fa da aka yi malam seed ɗaya seed iri ɗaya na masara ka shuka masara ƙwaya ɗaya sai ka samu goyo ɗaya yana ɗauke da masara ɗari biyar masarar da ta yi ta cika lafiya ƙalau ta samu noma akan kari ta samu taki akan kari ta samu ruwan sama wadatacce to ba ta fitar da 'ya'ya ƙasa da ƙwaya ɗari biyar wannan research ne aka yi to wata fa wata masarar ita kwaya daya za ta yi maka goyo hudu ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar sau hudu wata ta maka uku wata ta maka biyu me kake bukata ka samu gona ne ka gyara ka sunkuya da kai da 'ya'yanka ku gyaggyara in babu takin gwamnati a kai na kashin awaki ka yi shuka da wuri ka yi noma da wuri da wuri amfanin gona a tare shi da wuri an fi samunsa ka sa masa taki kai mai tanadi ka jira ikon Allah yanzu manoma suna ta dariya yanzu ana ta girma masara mota mota yanzu ake shigowa da ita yanzu duk ƙauyukan nan tireloli ne suke ta shiga suna fitar da kayan abinci za ka yi mamaki yadda alheri yake fitowa masara malam iya ganin ka za ka gani ana ta yanke shinkafa yanzu malam bugewa ake ana ta zuba ta abu a wuri ɗaya sai ga an fidda buku dubu mutum ɗaya arziki masu tumatir sun dasa ya fara fure ya fara yi kana gamawa ka ga tattasai ga albasa ga wane ne an cire ga wane ne malam arziki duk da dalilin ruwa yanzu tiga kawai tiga dam da muke da shi wallahi ya isa in a ce shi kaɗai muke da shi a Kano ya isa ya ishe mu noma a Kano state gaba daya inda da akwai tsari gwamnatin tana da tsari za ta taimaki mutane amma gwamnatin jihohi federal government ta ba su kuɗi na raya karkara da taimakon noma sai dai a yi ta ƙarya a gidan rediyo a dame ku da shiga intanet ku ba mutane kuɗi su yi noma kawai ga daji malam iya ganin ka ga ruwa maimakon gwamnati ta je ta fasa wannan kogin a yi hanyoyin ruwa hanyoyin ruwa a shigar da su cikin gonakin mutane su yi noman damana su yi noman rani wallahi sai an kori yunwa da talauci a nan bunkure kadai dajin bunkure da ake da shi na jihar kano kadai wallahi shinkafar da ake noma in za a taimaka musu wallahi sai ya rike kano gaba daya wanda za a yi ta kai ta da wano kuna saya kuna cinyewa ta damana bata kare ba a kawo ta rani ta rani bata kare ba a kawo ta damana shinkafa kurin malam wuri ne malam zaka gan shi iya ganin ka in ka ga shinkafa ta sha ruwa ta sha taki wato zaka yi tsammani daga thailand take mai kyau to amma me yasa mutane ba sa iya yi ga arzikin ga ruwa a kwance ya shekara guda amma ba hali babu tractor tractor layi ake yanzu a ƙasar nan layi in kana so tractor ta maka noma sai ka bi layi in ta gama gonan wannan ta je ta wannan tractor har kwana take yi fa tana aiki kwana a ba da su a wadace mana amma babu saboda ba a so a taimaki harkar noman a gyara wa mutane gonakin nan ka je ka ga kura yanzu bincike ya nuna duk local government ɗin Kano duk local government ɗin Kano babu matasan da suke da arziki irin matasan kura ku je ku bincika wannan research ne na faɗa a duniya kowa ya ji galiban matasa na kura za ku ga yaro kafin ya aure ya mallaki gidansa dan babur ɗin da ake hawa ko gida da ake ya mallaka saboda me suna noma akwai akwai ruwa akwai gonar shinkafa ba su zaman banza ka je wai kura ka tarar da yaro yana zaune zaman banza baya aikin yi sai dai in lalatacce mai lalataccen zuciya amma yana da aikin da zai ko dai gonarsa ko ya je aikin kuɗi a biya shi kuma zai yi da rani zai yi da damana me yasa suka samu ci gaba saboda me saboda ruwa don yunwar da ake a ƙasar nan ba za a yi a kura ba saboda suna da gonaki suna da amfani a nan ake fitar da shinkafa ko yau ko gobe yanzu ka zo wucewa ta hanyar kura sai ka tsaya ka jira saboda bala'in tarin shinkafa da shika shinkafa da ake ana fito da ita tireloli ne zaka ga sun yi fakin kawai ana loda musu bunan shinkafa injuna ne gaba daya bakin titin nan na gargajiya suna ta casa shinkafa ashe idan gwamnati tana so ta taimaki mutane puberty alleviation da ake faɗa yaƙi akan akan talauci wallahi za a iya yi kuma duk da wannan arzikin na ruwa yanzu da wannan na dam ɗin cigan nan haka yake shekara a zube ba wani kiwon kifi da ake a ciki ba wani noman rani na kirki akwai inda zaka je gindin dam din ga ruwan a shekara ga gona iya ganin ka amma ba a iya noman saboda babu karfin da za a yi noma ko kuma babu zuciyar da za a yi noma ko kuma babu support ka zo ka tura ka cika takarda da za a baka abin amfanin gona za a baka taki za a baka wane ne za a baka abin feshi insha Allah ba za a baka ba sai ka fara girbe dawarka ka shine za a ce yanzu abin ɗinka ya fito yanzu a duk an rubuta za a ba da taimakon amfanin gona duk an rubuta amma wallahi har yanzu ba a bayar ba wanda yanzu an fara dawo da masara gida an fara dawo da shinkafa sai ka dawo da ita sai kuma a zo a fara baka in ma ka samu kenan saboda me saboda ba su da kishi ba su da kishi kaɗan ne masu kishin a ciki amma wallahi malam in muka samu noma za ku yi mamaki kun san america yana daga cikin hanyar da take rayuwa take riƙe kanta shine noma america billahi lazimu a america akwai store ɗin da store guda ɗaya wallahi sai ka yi tafiyan wajen kilometers da yawa store ɗaya kun san yanzu cewa da yawa daga cikin biredin da kuke ci alkamar america ce ko ku sani ban fasa muku bakin alkama da yawa daga cikin fulawar da dangote kamfanin dangote suke amfani da ita alkama amerika ce daga amerika ake odarta a shi noma yana da amfani har amerika tana noma ka je a nuna maka gonakin amerika kuma abin mamaki ba kowa ya zuwa musu noma sai 'yan ƙasa suna da masu arziki na fitar hankali akan noma a iya ɗan ruwan da suke da shi a iya ɗan tsibirin da suke da shi alkama ƙasa nawa amerika take odarin take take take take take take exporting alkama zuwa gare ta ƙasa nawa saudiya da kake gani saudiya ana cin biredi ana cin gurasa ana cin tamyiz ana cin wane ne ana cin galiban alkaman nan fulawan nan duk ta amerika ce to mu yanzu nan ina ne za ka je ba za ka noma alkama ba a najeriya to wallahi ko noman alkama kaɗai gwamnati ce za ta taimaka wa mutane insha Allah sai an kori talauci kun san taraba taraba akwai albarka a taraba taraba a najeriya take taraba arewa take ko to taraba majoraci ƙasar taraba ko taki ba a sawa haka Allah yi ta guri ne malam za ka ga iya ganinka za ka zuba shinkafan nan haka za ka zo ka ɗebe ta kurin sai dai ka yi cira ka shuka ta ka bi ta da taki kawai sai dai ka ciccire ciyawa kawai sai dai ka zo kana yanka ba ruwanka da taki kai akwai wanda kwanoma ba sa yi feshi kawai suke yi da sun shuka kawai sai dai su zo feshin maganin ciyawa fa fa fa shikenan sai dai mutum ya zauna ya jira da yawa daga cikin shinkafa da ake tsallako mana a kawo mana ita nan ittara bace ce doya taraba ne doya in ka shuka doya a taraba wato wata sai kaga ta kusan rabin mutum zabgegiya in ta samu kula ƙasa ce mai kyau mai albarka ga ruwa ga amfani ga shanu ga dabbobi ga menene amma ya lait so muna buƙatar mu samu suwa za su taimaka mana mu ci amfanin arziki na ruwa kawai da Allah ya bar mana ban mana magana gwal ba ban mana magana fetur ba ban mana magana kaza ba ban mana magana fa itacen katako ba katako kawai in Najeriya ta ce bishiyoyinta da take da shi na katako za ta rinka exporting ɗinsa tana fitar da shi waje ya ishe ta ta rike jihohi da yawa shekaru ake yi ko a nan yola adamawa akwai dajin da za ku yi ta saran katako ne iya ganin ku ban maka magana fa arzikin ƙasa ba arziki a cikin ƙasa zinari ɗin nan gazan fara gashi na fili kuna gani rami ne kawai za ku yi ta tono kawai zinari za ku yi ta fitarwa kawai ku ta fitarwa ku ta fitarwa zinari duba tsadar zinari amma sai dai katti su je su tona in sun zo su zo su kasa su sayar su samu dan abin da za su samu amma gwamnati zo da wani tsari ta yi kamfani da za a ɗauki ma'aikata ana fitar da shi in large quantity ana fitar da shi ana exporting ɗinsa ƙasa tana samun amfani an dogara kawai da man fetur to ranar da man fetur ne ya ƙare ya za ku yi ko ranar da turawan suka zo suka yi motoci masu amfani da sola masu amfani da hasken rana ya za ku yi kuma za a zo lokacin da fetur ɗinsa ya zama irrelevant ya zama bai da amfani a yanzu haka a ƙasashe mana akwai motocin da ba ruwansu da fetur za ka hau mota ka ta zura gudu daga nan ka je kaduna ka dawo da caji in ka dawo kawai jona ta za ka yi a kofar gidanka ka sa mata caji kawai in ta ɗauki caji za ta gaya mata maka cajin kilomita dubu kaza so ba ruwanka da ɗiga mata man fetur ko ɗaya ana nan ana yi ba dai kun dogara da fetur ba injin nika fetur ta ta ta ta ta ta ta ta babur fetur wane ne fetur a yanzu a garin nan akwai baburan da ba su amfani da fetur a motocin a garin nan ma akwai akwai su daidaiku ba su amfani da fetur dan a gaya muku in kun dogara ne da wani abu guda daya to zamani yakan iya zuwa canja a yanzu wutar lantarki nan da ake ta mutane azaba ga sola nan sola ta fi komai kwanciyar hankali kawai tsada ne da ita amma in ka hada ta ba ruwanka akwai wanda ma gaba ɗaya ma nefa zuwa ya ce yan nefa ku cire wutar ku ba ruwana da ita ya samu sola mai karfi da za ta rike mai firish ɗinsa sola mai karfi da za ta rike mai fanka ya kwana ya yi ni da solarsa ba ruwansu da an ɗauke wuta a garurrukan na a nan garin akwai watakila a cikin kuma akwai wanda yake da wannan so kullum ana updating tunani ne ana ƙara wa tunani haɓaka a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza kar ka bari a bar ka a baya jama'a Allah ya ce mun saukan muku da ruwa fa in sha'ana lakum bihi jannatin min nakhilin wa anab muka an fitar muku da gonakai na dabinai da inabai lakum fiha a cikin waɗannan gonakai fawakihu kathira tatalazzazuna biha fi ma'akalikum wa minha ta'kuluna daga cikin waɗannan albasatin wal jannat waɗannan gonakai da lambuka a ciki ne kuma ta'kuluna kuke ci ai ta'kuluna ma turiduna akalahu minha abinda kuke so ku ku ci kai noma ko talaka ne kai daidai gwargwado in kana tattali da tsari wala za ka nuna abin da zai ishe ka tsakanin masara da wake da gero da dawa da shinkafa wala za ka noma abin da ya ishe ka ci a gidanka in ka lissafin kudaden da kake kashewa a wayarka kawai a shekara ka buga ka ga nawa ne to ka buga ka ga in kana da gonar ka hekta kaza nawa za ka kashe mata a banzan bazara kudaden da kake kashewa a shekara da baka noma da sa su kake yi a noman to da kaga alkhairi ni na gwada a kaina da da ban yi da da bana noma sai na shiga yin noma ni da na dauka sai na tanadi wasu kuɗi maƙudai kafin shiga harkar noma na tsorata na ce kai bari in shahada in fara kawai na fara yi babu wani naira ɗaya wai da na tanada na ajiye wai don saboda wannan noma kawai kuɗin da na saba ana kashe ana wasu buƙatun da ba su kai sun kawo ba sai na daina kawai sai in sai taki sai in aji sai in sai kaza sai in aji idan lokacin da ba noma bane in na dan samu kuɗi sai in sai buhunan taki in ta ajiyewa in ta ajiyewa wallahi inda mana ta zo sai in ta zuba taki na ba ruwa na da buƙatar taki dan kuɗin da nake da shi a hannu ya ishe ni in biya ma'aikata in biya kuɗa in biya kaza a sai na ga kuma ashe na yi noman lami lafiya kuma ga tarin abinci kuma na samu abun ma na ce ashe a abun haka ne dama in babban noma ne za ka yi can na kuɗi na samun kuɗi shine kake bukatar sai ka tara kuɗi mai yawa amma wanda za ka ci abinci a gidanka wallahi Allah bai zai kunyata ka ba malam a gona ɗaya za ka shuka shinkafa in ga dama ka shuka masara a wani bangaren ka shuka kaza yanzu bari buga muku misali ni a karan kaina ba ina gaya muku wallahi ina gaya muku dan zaburar da ku kun gani nan gobe asubanci zan zan ɗebi taki na kashin awaki a mota zan je in zuba a gona ta Allah nake gaya muku ba magana wasa kaka gani ka dauka wani banza banza ne in mun haɗu da kai a gona ma zan ba ka kashi wallahi gona ta zan je an girbe mun masara ta ana sissike ta ana zuba ta a buhu in zuba ta a mota an ɗoro ta a bayan kurkura an rako ta a baya a kawo min gida in buɗe in sa abin nan in garkame in rufe in zo ne wa'azi na lami lafiya ba na tunanin za ka bani wani shinkafa ko tuwo na noma shinkafa na noma waken farin wake na noma waken soya ha na noma a masara na no abubuwan da noma sun kai guda bakwai suna nan da gyada ma jiya shekaran jiya ma na ɗebo gyada ta tana nan na ba wa dabbobi na suna cin ganyen gyada Allah ya saka da alheri gyada ta kuma na ajiye ta na shanya ta ba sai na sai gyada ba tsawon shekara in ba wa mata in ce kowa ta zuba ku ajiye in kun zo za a yi gyadar miya kowa ta bare bas bas bas kuma na miya ba sai na je kasuwar kurmi na su yi gyaɗar miya ba wallahi nake gaya mu wake na in na noma shi sai in gyara shi in hure shi in samu in samu jarka irin yalo din nan sai in hada da shi da barkono sai in zuba shi sai shekara biyu shekara biyu zai ba kwaro ko daya in an zo kawai ɗebi wake na in ci ba sai na je kasuwa ana kuka ba ya fi maka ai ka zo kana wannan rayuwar ta ƙarya haka ne mana rayuwar ƙarya ka tafi gona akwai alheri a gona in ka dan samu dabba kana da wuri sai ka jefar ka dan kiwata ran da gari yayi zafi ka dauko ragon ka kai shi kasuwa ka sayar ka biya bukatan ka ko ba ka bane ba idan layye yazo ana ta tsoron za a yanka rago za a yanka mai kana da naka a daure shin a wannan sauran gaya da tuwo da dusar gidanka da ganyayyaki da waya da ake mata suke zubarwa ya ishe ka kai kiwon ragunan da za ka yi na layya haka ake yi ga talaka fa amma yau wannan karatun na talaka ne dan uwana amma mai kuɗi zai gabata lokaci ne amma ni abin da nake gani da naje na roƙi wani gwanda ne dabarar da zan rufa wa kaina asiri babu laifi kuma wallahi malam gonan nan da kake gani wai zaka ce a Kano kake baka da gona wahala sai ka je malam a baka gona iya ganinka sai a ce maka hayar ta gaba ɗaya a shekara dubu goma ne na je neman hayar wata gona a wani ƙauye ina cewa to ya za a yi ya za a yi ina ta jira ya za a yi aka ce to a bada dubu goma na ce goma kaga halin ɗan adam sai na ce ba rayi sai aka ce to me ka rage ni ba gani nake goma ji nake kamar su utar baki ne amma hali irin na ɗan adam sai na ce ba ragi kuma sai aka ce me ka rage wallahi tausayin su yasa kawai na ba dubu goma alherin da na samu a wannan gonan ba zan faɗa ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun taba harshe Allah ya fi mana Allah ya sa mu zama manoma na kwarai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh